بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu muna daren juma'a ne daren bakwai ga watan rabiul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda daidai da 11 ga watan 11 shekara ta 2021 wannan Allah da shi ne kaset na 443 daidai cikin jeren karatuka da ake gabatarwa daga cin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukacin sarki azata mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama ana jinmu da sauraronmu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadithin salafiya wadda ke namba 4 madarka cirwar gaskiya layout zaria kaduna state nigeria kamar kullum darul hadis makaranta ce da malam albani ya gida a wannan gari namu na zaria kadai don cimma manufofin da a wasa da yake muna fatan allah da nufi kuma allah shige mana gaba kafin mu shiga cikin karatu akwai tambayoyi guda uku da aka rubuto tambaya ta farko ciki ta cewa take malam menene bambancin bambancin salafiya da khalafiya bambancin salafiya da khalafiya to to ita dai kalmar salafiya dangantuwa ne zuwa ga salaf an fahimta ko idan mutum ɗaya ne sai a ce salafi da yawa sai ake salafiyuna jama'a sai a dangata ce salafiya jama'atun salafiya misali wato dangantuwa zuwa ga salaf wannan wanda dangantuwa ne wanda kuma abu mai kyau abun alfahari kuma kamar da muka karara a baya cewa shi dangantuwa da bin addini irin da salaf suka zo da shi wajibi ne ba musahabi bane ba gandama bane dole kowa ya addini kamar yadda wato sahabbai suka koyo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to khalafiyya kuma ban san wata jama'a da ke danganta kanta zuwa ga khalaf ba in an ce khalaf sune yan baya waɗanda suka mai wa wa'ancan da mummunan koyi ko kuma koyarwa khalaf kun fahimta sune wanda suka biyo yan baya bayan salaf kuma suka yi watsi da aƙida ta salaf suka kafa tasu su ake cewa khalaf ina fatan fahimci wani abin to in an ce khalafiya to ni ban san wata jama'a da ke danganta kanta a ce jama'a khalafiya ba amma ka ji da abin da ake cewa khalafiya waɗanda ba masu dangantuwa zuwa ga malamai 'yan baya salafiya kuma masu dangantuwa zuwa ga annabi da sahabbansa da tabi'ai wanda su ake cewa salafiya ka ji bambancin da ke tsakani wancan wajibi ne abi wannan kuma ana tsawatar da mutum da wannan hanya din salafiya wajibi ne mutum khalafiya kuma ana tsawatar da kai bin wannan hanya dan hanya ce mara kyau wannan kuma yace menene hukuncin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncin shi shine yayi radda kuma hukuncin shi da aka tsaye shine za a tsaye mai da hadarin da shine kisa duk wanda zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ridda hukuncin shi a kashe shi ko malamin suka ce koda ya tuba za a kashe wannan mutumin din ina fata kun fahimci wannan abin Allah shi kiyaye kuma zagi ne da kowace irin ma'ana da kowace dabara aka sa a cikin da ya bayyana a cin mutunci ko na ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi to wannan hukuncin shine ya yarda kuma za a kashe shi in akwai gwamnatin musulunci kenan wannan kuma ce ce malam mutum ne ya ɗauki alkawarin ba ma ɗan tsubbo raguna idan ya gama mashi wani aiki ya kajo waɗan tsubbo hawa wani aiki gare shi ne ma bayan yin wannan alkawarin sai ya gano tafiya wajensu haramun ne kuma ya daina ya matsayin wannan alkawari da ya ɗauka ko ya zama dole ya cika wannan alkawari kuma yadda dama can ba wani aiki zai maka ba cutar ka zai mai siyar maka mai abin nan ba dole ba ne ba ma halar ba ne daga nan sun da ka gane cewa zuwa jan ɗan tsibbu haramun ne bai halasta gare ka ba to duk abin da ku gina ya rushe a nan wajen ina fatan fahimta ba za ka je ka ce ka biya shi kudin shi dai maka tsibu ba wannan ya tashi aiki cutar babu Allah kiyaye don ba manta ba muna babu fadli salatai subhi wal asri wal muhafazati alaiha ajiya mun kwana kan hadisin Abu Ru'aiba wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya salla asuba ya kula da ita ya kula da sallar la'asar to wannan mutum ba zai shiga wuta ba faufau sai wani mutum dan basara sai yake ce wannan abu ru'aiba kai ka ji wannan hadisi da kunnanka ya ce kwarai kuwa ni na ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi sai ce to ni ma dinnan da kake ji ni ma na ji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kunnuwa na sun ji zuciyata ta rike wannan hadisi din nan muka kwana ajiya ina fatan fahimta to wannan mas'ala da malam ya faɗa a cikinta in ku lura kamar yaya ba zai shiga bauta menene kulawa da wannan salloli da aka ce idan ya kula da su shine malam ana wajen shiri sai ce ai dawama ala ada'i salatihima mutumin da ya dawwama yana yin sallar asuba a lokacinta sallar la'asar a lokacinta musamman wanda ke kula da jam'i kenan ina fatan fahimta ba wanda yake wa lokacin ya dauke kafa ba qala al-qurtubi rahimahullahu ta'ala mamu qurtubi Allah ya kanshi rahama yake cewa ai lan yadkhul an-nar man ahada wa hafaza ala hataini salataini yace duk mutumin da ya saba ya kula ya tsaya ya tsare waɗannan saloli guda biyu ba zai shiga aljanna ba kenanan hun wanda ya kula da su tsare da haƙoƙinsu yake kawo su da koshu'i da komai bi barkati mudawamati alaihi ma saboda albarkar dawama da yake akan salloli din kun fahimta malamai suka ce watakila shi abin da yasa aka ambaci wannan salo tun da duk da kowace sallah dole ka kula da ita a mutum ya kula da asuba da al'asar sai zama baya magaraba baya isha zai shiga aljanna ina fatan fahimta amma an ba wannan emphasis ne akai saboda mene asuba lokaci ne dadin bacci musamman lokacin chatting din nan yanzu ko ko ba ka bane ba akwai wanda zai kai karfe 1 dare yana chatting ko wani ma har ya wuce haka wani ma sai ya jance as-salatu khairun minan nawmi shine full stop din shi sai ya jabar goyin abin nan ya abin nan to dai asuba a kowanne hali da lokacin zafi da yaushe zaga lokaci ne mai daɗin bacci sai aka ce mutum ya tashi ya zo ya sallah wannan akwai alamar imani da gaskata Allah ce la'asar kuma malamai suka ce abin da yasa lokaci ne na cinikayya da hada-hada da hada cefane amma mutum ya yi dakata waje kula da sallah suka ce mewa wannan dalilin yasa mutum ya bar abin da yake bukata shine sai Allah zai saka mai cikoci aljanna ina fata kwanci wannan abin Allah samu dace to da aka ce ba zai shiga ba ba zai shiga wuta ba kaman ya ba zai shiga wuta ba ko ne ko kuwa sai malin sai ce almuradu annahu la yadkhulaha aslan litta'dhib wasu malaman suka ce asali abin da ake nufi faufau wanda ya kula da sallar asuba da asar faufau ne ba zai shiga ba zai shiga wuta ba ba na duk wa'annan salloli za su karkar laifukan shi kenan sai malai ce balle da kulaha aw yamurru alaiha tahillatul qasmi in ma kaga zai shiga to zai wuce ta kanta ne kawai saboda wacce rantsuwa da Allah cewa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatiman maqdiya kowa sai ya bin ta kan wuce ya wuce to iyaka shiga ke zai wuce kenan amma ya tsinduma ciki zauna ciki ba zai ba malai sai ce wa hadha idza wafiqa li baqiyatil a'mal amma wannan fa idan an datar da shi ya tsara sauran ayyukan musulunci kenan ba zai a ce ya kiyaye wa'annan sallolin sannan kuma ya watsi da sauran ayyukan musulunci ba to kaga wannan ba zai ketare ba idan ya kula da sauran ayyukan musulunci sai zama ya hada da kula da asuba da al'asar to shi da zai samu wannan falala ta cewa fofo ba zai shiga wuta ba zai ketare wuta ba jawa kun fahimci wannan fasara malam shi aula ya da kulaha ala waje tabi wasu muska ce a ba zai shiga wuta a babin cewa zai dawwama a cikin ta bane kun fahimta ma'ana kenan a wannan fasara ta biyu ta yiwu ya iya shiga wuta amma dawoma ne ba zai a cikinta ba sai mala ya ce wa hada la yunafi annahu qad yu'azzab wannan bai kore cewa za a iya mai azaba lima fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu saboda abin zuwa cikin hadisin abu hurairah Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala abu huraira ya ce manzan allah tsira da aminci allah sabbata a gare shi ya ce a taddaro na manil muflis ku jama'a kun san waye matsiyaci kalu suka ce almuflisu fi na malladir hamalahu wala mata matsiyaci cikinmu shi ne wanda ba shi da naira ba shi da asad ba kuɗi ba kadara faƙali sai annabi ce innal muflisa min ummati matsiyaci na gaskiya a cikin al'ummata man yi a ci yau malkiyamati bi salati shi ne wanda zo ranar alkiyama ya yi salloli fes wasu yamin ga azumi tangararan wa zakatin ga zaka waya a ci zai zo filin kiyama wa ƙarshe ta mahaza ya zagiwa ne kaji abin da annabi faka da shi ya zagiwa ne wa ƙazafa haza ya yi wa da ƙasafi wanda ya wuce Allah ne kiyaye ustazan zamani ka san akwai masu haka da wani ustaz ya wuce shi haushin ustaz yake ji ina fatan fahimta eh ya mai kazafi ya jefe shi da abin da ba ba wai sai kazafin zina ba fa kaka dauka sai kazafin zina yawa to kar kazafa da yawa na kazafi wa akala mal hada ya ci dukiyar wani wa safaka dama hada ya zubar da jinin wani kuma kaka dauka sai ya kashe duk nau'in zubar da jini yana shiga ciki wa daraba hada ya bugi wani fa yuda hada min hasanati sai a dauki kyawun ayyukan shi na waccan sallah azumi zakka sai a ba wannan wa hada min hasanati ya dauka a ba wani daga cikin kyawun aikin shi fa idza fanyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi idan kyawun ayyukan shi duk suka kare kafin a gama yin hukunci akan sa okhida min khadayahu sai a ɗebo laifukan wa'ancan su kuma faɗuri hata alai sai a jefa a kan shi sun maɗuri hafin nari ƙarshe sai a jefa shi a wuta rawahu muslim musulmi roto wannan hadithi ɗin jawan na ji kufanci abin nan ɗin to yanzu wannan yana cewa kaga an ce ya zo da sallah da zakka da zakka kako dole akwai la'asar da asuba a ciki amma me kai shi wuta kuma saboda lam yuhafiz lam yuwaffaq libaqiyatu amal islam da haka wannan tafsara za ta fi zama daidai saboda cewa saboda wannan hadisi din idan ka kula da waɗannan salloli to lazimi ka kula da sauran aikan musulunci kada ka dogara akan su kadai to idan ka kula da wannan abin to ka samu ƙarfin gwiwa cewa ranar alkiyama ba za ka shiga wuta ba ina fata an fahimci wannan abin Profesa Muhammad Ibn Ali Adam Al-Ethiopi hau ya kara tattauna kawai matsayi shi kuma yana ganin kawai a bar hadisin mutlaƙen da zo kawai irin wannan an zo irin wannan bayanin hadisai masu falala ana karantar wato yadda hadisi ya zo falalar a karanta a wuce ba sai wannan sharhin ba kun gane to amma rashin sharhin kuma kan warantin zuwa ga mene wani ya fahimce shi ba daidai ba ya je ya wunga wasu ayyuka ce ina sallar asuba ina sallar asar ana iya samun haka ko to kaga irin daga nan sai mene ya biyo baya murji'anci mutum ya ta laifi amma baya jin ciwon laifin da yake sai yana kallon mene irin waɗannan hadisai na rahama din ko irin ayoyin rahama din nan sai zama ya su kurkuce gaba daya ya fita musunci bai sani ba kun fanci abin ko shi sa ba malamai suke cewa maka ko wato shi murji'anci sharrun min al-khawarij sharrun da murji'anci ke dauke da shi yafi na khawarijanci kun san khawarijanci ai su ne misalin boko haram din da suke zuwa kashe mutane su kafirta musulmai to aka ce sharrun murji'a kuma yafi nasu su suwa murji'a su ne masu kallon hadisan falala da menene yawa ka kyauta masu kallon hadisai na falala da alherai irin wannan abin sai su dogara sai su sai su manta da ayoyi da hadisi suke ma'ana tsawa akan laifuffuka sai ga mutum yana ganin komai yayi daidai kula da ɗariƙun sufai suna da murji'anci tare da su sai sufi ya ringa zina da matan mutane ya ringa cin dukiyar matan mutane kun gane ya ƙi yin sallah ya ƙi yin azumi ce aina istighfari ɗari murji'anci ne kun gane za ka dewa an ka je ka samu wasu masari wanda suka musamman wanda suka cewa yan faila ɗin nan sai ka samu mutum wai shi yanzu ya samu halara shi ya samu ridi da haka haram bai damu da ita ba in kai magana sai ce ku ne dai wannan ku wato ku amawa ne masu bin shari'a ne ku shi yanzu ya wuce maganar shari'a yanzu yana biya san ran shi ne kawai shi ne har wani mai waka cikin sai ke waka cewa aslamtu nafsi haifu aslamani hawa famali an hukumil habibi tanazu'un fa dauran tarani fil masajid raki'un wa dauran tarani fil kana'is rati'un fa in kuntu fi ilmi shari'ati asiyan fa inni fi ilmi alhaqiqati da'i'un akun juwa ka tashi yace aslamtu nafsi haythu aslama lil hawa yace ya bada kanshi duk inda sarran shi yake duk abinda zuciya ta kada mai yake sanyi to ba zai tsaya zai je abin kawai wai sai ce fa mali an hukumin habibi tanazu me zai sa ta ina ja in ja da hukuncin masoyina ita ce zuciyar shi ko kuma shine Allah madaukakin sarki kun fahimta sai ce fa dauran tarani fil masajid raki'un wani lokacin zaka same ni a masallaci ina tarko ina ta sallah ina sujuda ina komai a masallatai wa dauran tarani fil kana'is raji wata kuma zaka same ni a coci ina service dan kwaya ana tafi ana ana Jesus in the name of Jesus the name of God and Father wane zaka yace duk za ga shi a nan wajen da haka da sallah da zuwa coci shi da wajen shi menene da abu ɗaya ne sai ce fa in kunti fil halimil haqiqati asiyan idan a ilmin shari'a kai na gan cewa na saba zaka ji hadisi ka je ka ce an saba cikin a shari'a ce to wannan naku ne fa inna fi ilmi alhaqiqati da'iwa yace amma ilmin su na haqiqa shi da'a yake wannan abin da yake wannan aqida ce ta murji'anci wanda an kai mutum ba gasha ma fita musulunci gaba da bai ma sani ba ina fatan fahimta don haka musulmi yana hada ayoyin da hadisan waje ɗiri sai ci ribar su shine ayoyin rahama sai saka kwaɗayin abin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki ayoyin azaba kuma da hadisi sai tsoron Allah da kauce saba Allah madaukakin sarki jama'an fanci karatun da kamata to Allah samu dace to malam yake cewa wa qala wa haddathani yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi qala haddathana yahya ibn abi kasib bukair qala haddathana shaybanu an abdul malik ibn umair an ibn umar ibn ruaiba an abihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلج لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم أشهد به عليه قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بالمكان الذي سمعته منه إمام مسلم وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي أمام حديثي قال حدثني يحيى بن أبي بكير يحيى بن أبي بكير أمام حديثي قال حدثنا شيبان يجي شيبان يا بان حديثي عن عبد الملك ابن عمير ده الملك ابن عمير عن ابن عمارة ابن آه ابن عمارة ابن رؤيبة ده ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبي ده بابنسا رؤيبة دم آه يكي تيوا قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yalijun nara man salla qabla tulu'i shamsi duk mutumin da yake kula da sallah kafin rana ta fito asuba kenan wa qabla ghurubiha da kuma kafin rana ta fadi la'asar wa indahu rajulun min ahli basara a duk da wannan Umara ke faɗin hadisin akwai wani mutum cikin mutanen garin Basra an fahimta ko faƙalar sai ce an ta sami ita haza minan nabi sallallahu alaihi wasallama kai ne ka ji wannan hadisin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙalan am sai ce e ashhadu bi ina kafa shaida da shi din cewa lalle ina kafa shaida na kamar yace na rantse da Allah ƙala sai ce an ashhadu ni ma ina rantsuwa laqad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaquluhu naji manzan Allah na faɗin wannan hadisin bilmakan ladhi sami'ta min inda ka ji wannan hadisin ma ya kaga annan ba a faɗi na suka ji hadisin ba a filin arafa ne na to la yalijun naran man salla qabla dulu'i shamsi duk wanda ya salla kafin faduwar rana kafin mutuwar rana da faduwar ta la yalijun nara ba zai shiga wuta ba amma ruwaya da ta gabata me yace lan iya amfani da shi ko Allah samu dace مالن سيكي تشاو حدثنا حداب ابن خالد الأزدي قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثني يحيى أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة إمام سيكي حدثنا حداب ابن خالد مالن حداب دان خالد يابام حديثي الأزدي وتوب أزدي كينا قال حدثنا حمام بن يحيى يتي حمام دن يحيى يا بام حديثي شي kuma ce haddathana Abu Jamra ad-Dubai Abu Jamra ad-Dubai ya ba mu hadisi sunan shi shine mene Nasar ibn Imran ibn Isam al-Basri an fahimta ko shi kuma yace an Abi Bakar daga Abi Bakar shi kuma Abubakar sunan shi ibn Abi Musa al-Ash'ari Abu Bakar ibn Abu Musa al'ash'ari wancan kun san sabai sun ga junansu wannan kara ɗin za ka ji abu musa yana suna ɗa abubakar da umar kamar sai na aliyu yana ɗa abubakar yana ɗa umar yana da za ka ji wani ya sa ɗan shi musab wato sun da canjin sunan manyan sabai a cikinsu wanda yake na ƙauna da ke tsakanin sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallama dai zan kara dan allah zan tambaye ka za ka yi tsaka ɗanka sunanka george bush eh to ya kowa fa ba ka sa ko ba amma ƴaƴanmu guda ne ake da bello me yasa ake sa ƴaƴa bello eh saboda saddauna ahmadu bello saddauna ko ko kuma muhammad bello na asali dan gidan shehu dan hodo ina fatan fahimta saboda ƙaunarsu da ake da abin kirki suka gabatar sai ka sa masu bello sai ka sa masu sai ka ji an sa suna shehu shehu ai kaga ba suna bane sheikh ne ba ma tun da sheikh Uthman ibn Fodi ya bin kike kan sa shi abin nan sai ka kan sa da Junaidu ga sunan dai sunaye me yasa kaunar da ake musu to amma me yasa sabai suke sa sunan sabai in wansu shine kauna da ke tsakanin su in mutum yana da hankali zai gane cewa wannan adawa da ƙarya da aka ɗiba aka ci aka nuna cewa sabon manzon Allah ba sa kaunar junansu wannan ƙarya ce yanzu don ko zamance kuke wani zai ce maka ai sun yi fada sun yi kaza sun yi kaza duk inda aka zauna ana fada ina fatan fahimta tsakanin wa da ƙani uwa ɗaya ba da akan yi fada amma da za ka tara wan kuma kana fada shi shi kuma ƙan zai zo ya shiga ana haka ko ba haka ashe wancan wani tamfurarin abu ne akwai yaro na san shi a wajenmu da yake ba sa ga maciji da wani yayin shi kun fahimta rannan sun je kasuwa sai shi kenan kawai za a kaniya sai ga ya ji ana nema a zaƙe wani sai ga shi yana da hannu ana damba da shi ya wanya koma gefe shi kuma da shi ake damba amma fa kafin je kasuwa ba ba sa shiri ina fatan fahimta eh ashe wannan fadan da ake menene wani abu ne na cikin gida kuma kai baka zaka ce ba sa kaunar juna ba in kana da hankali ko ba haka ba so dan ka kawo hikaya cewa sabai sun fada da juna wane ya yake da wane wannan wani abu ne cikin gida da ya gina akan ijtihadi kai in ka shiga ka shiga uku Allah ji kan mai risala wa kaffu amma shajara bainahu ja bakinka ka dinke kaka sa baki ci rikicin su kun fahimta saboda kai in kana da hankali game da sabai mutumin da Allah ya ce Muhammadun Rasulullah Allah ya ce annabi Muhammad dan aikin Allah ne wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da shi din nan sune suwa sune waɗannan sahabbai din sai Allah ya ce mene ashidda'u 'alal kufari haɗuwa suke su zama masu tsanani akan kafirai sai ce amma an zo gida fa ruhama ubainahum masu rahama ne a tsakaninsu wannan da nassin qur'ani amma kai kuma sai ka zo ka ce a ba ashiddau alal kufari bane ashiddau ala anfusihim ne ka kare ta aya Allah ya ce ruhama abin ka ce a bagada ubainahum a kawari qur'ani kun gani kuma Allah ya ci gaba da baka siffar sai ta tarahum ruk'an sujjadan su waɗannan da ke tada Muhammadu Rasulullah ɗin nan fa za ka gansu suna ta ruku ruka'an su gace ta mubalaga za ga suna ta ruku yawan sallah sujjadan suna sujuda sai aka faɗin muhimman ayyukan sallah shine tsayuwa su ruku da sujuda sai Allah ya ce mene ya ce mene ana so ku faɗa in ji sosai Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wannan abin da suke na ashidda alal kufari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan ba shine musuluncin ba yace yabtaguna fadlan min Allah Allah da kai ce suna neman falalar Allah madaukakin sarki wa ridwanan kuma suna neman yarda Allah madaukakin sarki karshe can Allah sai ce radiyallahu Allah yarda da su din kuma dan uwa in ba karambani me zai kai in kana in kafanci wannan ayoyin kenan duk wani abu da suka ya kamata ka ringa mai da shi asalin ƙwar'ani ɗin ce eh wane ya ce kaza wane kaza ja bakin kallin zami ya fi ƙarfin bakin kaza wallahi ya kai ɗan uwa Allah in kai ɗan bana bakwai ne za ka ce barka shiga cikin lamarin amma wallahi shiga cikin matsalar sabai ta fi ƙarfinka abin da malamai suka gaya maka cewa radiyallahu anhu ɗin nan wa taraddi anhu wallahi abin da ke kanka kenan ja birki ka tsaya wajen sai ka tsira sai ka tashi ran alƙiyama ku tashi tare da su amma ka shiga bi hawa da matacce kwakwalwarka da ɗan hikkon nan iliminka da ruɗani da ka samu daga shi'a rafida da sauransu za ka yi asara ka tashi sanda musulmi suke tare da su abubakar da umar can mun yau mun yi can kai kuma ana ce maka sukan sukan baddalu wa gayyaru ana kora ka can wajen allah kuwa zai ka gama zagin sabai ne ka tashi tare da su eh ba zai yi ba ba zai ka gama tsitsi ne masu ba ranar kiyama su tashi gaban manzan Allah kai kuma ka ce wai ka tashi tare da su ba zai yi ba shi sa in ka kalli sabon wane sai sa sunan wane saboda mene saboda kauna da ke cikin bari mai da suna na inda tuna da shi kamar kai na gidanka wani kawunku wani babbanku mai kirki sai ka a sa sunan wane saboda ana respecting din shi haka ne kuma haka ba to hakan aka tashi wannan ya sa sunan shi abubakar ibn abi musa al-ash'ari ali yana da mai suna abubakar yana da mai suna ali yana da sada mai suna umar haka ne cikin ƴaƴan shi ali ibn zainul abidina yana da ƴaƴa masu suna abubakar umar haka cikin silsila ta jikokin manzon Allah sun fi mutum 80 masu suna abubakar umar abubakar umar usman da aisha ma cikin jikokin manzan Allah ko kuma kun zo an ruɗa ku an ce ba shiri tsakaninsu da ƙarerai na waƙiri da wani marubucin tarihi kawai sun zo sun zuba muku sun ruɗa mutane kawai a ciki na fata mun fahimci wannan abin Allah dai ya samu dace don haka mu ahlus sunna mu ƴan salafiya za mu yaƙi akan kare mutuncin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don wallahi kamar yadda annabi malam ya dahawi ke cewa hubbuhum wa hubbuhum yace mene dinun san wayannan sahabbai addini ne wa bughduhum yace kufur wa nifaqun ƙinsu wani kafirci ne wani irin munafunci ne Allah samu dace to shi wannan abubakar ibn abi musa ce an abi daga babansa abu musa al-ash'ari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kala yace man sallal bardaini duk wanda ya sallar salloli guda biyu ce bardaini wato daga albardu ta sinya sai zama bardaini don zama fa'olun bihi ne sai zama mansubun biliya'i kenan ko ya wato wanda ya salloli guda biyu waɗanda ake su a lokacin da sanyi yake mana lokacin da gari ke ɗan sanyayawa da halar jannata wannan ma shiga aljanna shi ba kawai tamkar gane na aljanna ne inda ya kula da wannan sallar guda biyu bardul ula shine mene sallar asuba wal'ukura ita ce mene sallar asar karo duk zafin ranar da aka yi la'asar na sai zafin ya sauka duk zafi da aka yi a cikin dare asuba na danuwa mene za ga zafin ya sauka shi sa aka ce man sallar bardaini don da ya kula da wannan salloli guda biyu da ake sa lokacin sanyi ma'ana ba sanyi na zamani ba to wannan mutumin ya shiga aljanna ya gama da izin Allah madaukakin sarki Allah samu dace malam sai yake cewa qala haddathana ibnu abi umara قال حدثنا بشر بن سري قال وحول السند وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر وقال ابن أبي موسى مالك حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر يا بام حديثين محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدلي يتي حدثنا بشر ابن سري bishir ɗan surai ya ba mu hadisi ƙala muslim ya ce wa hawwala sanad ya canza makaranta ya ce haddasana ibn khirashin ibn khirash ya ba mu hadisi ƙala haddasana amr bin asim ya ce amr ɗan asim ya ba mu hadisi ƙala su bin suka ce jami'an haddasana hammamu ya ce hammamu ya ba mu hadisi bi hadal isnadi da wancan isnadi dai gabata wa nasaba su bin anan malaman gaba ɗaya suka danganta ababakar ɗin nan zuwa gababan shi faƙala sai suka ce ibn abi musa mana suka ce haddasana abubakar ibn abi musa kun gane ƙarin fa'idar ke ci ko allah samu dace malin ce babu bayanin anna waƙata anna awwala waƙatil magharibi ghurubu shamsi wasu hibabi ta'ajili biha ce babu bayani anna awwala waqatil magharibi babu zai mana bayanin cewa lalle farkon lokacin sallar magariba gurubu shamsi shine faduwar rana din wastihbabit ta'jil biya sannan kuma babu zai bayanin an so a gaggauta sallar ita magariba din da ranar ta fadi ladan ya ja makirfon kira sallah da aina kula raka'a biyu kawai shikenan a ta da sallah din inda mene wastibabit ta'jili biha inda gurubi shamsi to babu ba matsala nan da bai zo da shi ba an fahimta wannan ko an sa inda gurubi ko ba shikenan ya wadatar insha Allah ta'ala to wannan mallan yana kantar da mu cewa wannan lokacin fadon sallar magariba lokacin sallar magariba daga rana ta fadi wannan kaskon ya bace wannan zero din rana shine lokacin magariba yayi sabanin waɗancan 'yan shi'a da muke magana ɗazu 'yan shi'a shi ne lokacin magariba su sai dare ya zo sai taurari sun fito tukuna ko da ke su sallama dama gangami da suke mata kullum in ma mai yi ɗin kenan wanda iman shi a shi'ancin bai ƙarfi ba kenan idan shi'ancin ya ƙarfi mutum ma ba zai sallaba sai jira sai mahadi ya fito kun fahimta saboda sahibin zamani baya nan yawwa fama in su in za a yi sallar shi ne sai abin nan sai a bari wai sai dare ya yi tukuna sannan sai a yi tashi a yi sallar sai su haɗa ta a zahar la'asar magariba isha su buge lokaci gaba da allah shi kyauta wannan ba musulunci ba ne gaskiya in ka je ka samu alubaita ba haka suke su suna kula da addinin allah sau da kafa ne sannan an so da an yi ɗin a riga gaggauta sallah ɗin to amma muna jan kunne a nan wajen kada kwaɗayin wannan sunna ɗin faisa ladanai su ringa kiran sallah rana ba ta faɗi ba kun gane su ringa tabbatarwa cewa rana ta faɗi sannan su kira sallah kuma su daina biyo mene wannan agogon da ake sawa wannan tamin kwamiti ɗin nan مالك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أقوى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب مالك حدثنا قتيبة بن سعيد مالك قتيبة بن سعيد يا حديثي قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل malam hatim ɗan ismail ya ba mu hadithi an yazid bin abi ubaidin daga yazid ibn abi ubaidin an salamata bin akwa daga salama ɗan akwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yusallil magriba ya kasance na sallar magriba idza garabati shamsu da zarar rana ta fadi wa tawarat bil hijabi ta koyi a shamakin da ke shamakance ta shi ne wata warat tauriya shi ne ɓoyewa ko? eh tawarat shi ne ta koyi bil hijab a shamakin da ke shamakance ta don ta tun ba wa ɓacewa take ba a wani shamaki ne ke shamakancewa to daga wannan lokaci a mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai marmazai ta da sallama gariba jama'an fahimta yi مالين شو حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزائي قال حدثني أبو نجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله مالين شو حدثنا محمد بن مهران مالم محمد بن مهران يا بام حديثي الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم يتي وليد دم مسلم يا بام حديثي قال حدثنا الاوزاعي مالن اوزاعي يا بام حديثي سنن شي عبد الرحمن ابن ام الاوزاعي يتي حدثنا حدثني ابو النجاشي مالن ابو النجاشي يا بام حديثي قال يتي سمعت رافي ابن خديج يقول يا جي صحابي رافي دان خديج الله قara masa da yana cewa kunna nusallil magriba mun kasance muna sallar magriba ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma'ana jam'i kenan fayan sarifu ahaduna sai ɗayan mu ya juya ya tafi shine fayan sarifu ayyan qalibu ila baitihi kenan wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi alhalin yana iya ganin mawaqi wuraren da nablihi wato kibiyarsa ke fadawa an fahimta za mu zo hadisin gaba za ku cewa in sun fito matasa ne an fito sallah to an koma sai a ce wani harba mu ga ina kibiyar ka ta suna wato training kenan kun fahimta sai mu ce cillata to wanda ta fita dira to mutum yana iya gane inda ta dira din kun gane shi ne mawaƙi nabli masdari mimi ko ma'ana inda abu yake faruwa in an ce masbah wurin da ake mene yanka makatal wurin da ake kisa makara wurin da ake karatu majlis wurin da ake zama shi suke ce shi masdari mimi a cikin a cikin nahwu ina fatan fahimta to inda mutum ya harba yana ganowa ishara akan me kenan manzon Allah ya sallar da wurwuri har an sallame da alama manzon Allah anan bai ja suratul arafi anan ba ko ba haka ba yawa bai ja dogon sura ba ya ja surori matsakaita har an sallame an tafi ana harba ana kallon wannan wuri ana kallon da abin da ya fada Allah samu dace muslim ya sake cewa haddathana ishaq bin ibrahim al-handali qala akhbarana shu'aib ibn ishaq ad-dimashqi qala haddathana al-awza'i qala haddathani abu an-najashi qala haddathani rafi ibn khadij qala kunna nusalli al-maghriba bi nahwihi muslim ya sake kawo ta mutaba ya ce haddathana ishaq bin ibrahim al-handali malam ishaq dan ibrahim al-handali ya ba mu hadisi qala akhbarana shu'aib yace shu'aib ya ba mu hadisi ibn ishaq ad-dimashqi qala haddathana al-auza'i yace imam al-auza'i ya ba mu hadisi qala haddathani abu najashi yace abu najashi ya ba mu hadisi qala haddathani rafi' ibn khadij rafi' dan khadij ya ba mu hadisi qala yace kunna nusalli al-maghriba mun kasance muna sallar maghriba bi nahwihi da irin hadisin da ya gabata wancan da muka cewa suna harba kibiya su gane inda ta fada jama'an fahimci wani abin ko ala samu dace wannan shine karshen wannan babi da mala ya kawo na kwade da muyin sallah da wurwuri insha Allah ta'ala ala samu dace mala ce babu bayanin istibabi ta'khir salatul isha babu zai mana bayanin mustahabbancin jinkirta sallar isha ita kuma ita magarba ana so a gaggauto da ita ita kuma isa ana so mene a dan jinkirta ta hadiri dan shiga kenan duwe dan yi haka jawabin ina fata fahimci wani abu wanda mutane ba shi ake bai yanzu kun fahimta ku da kyau galiban akan akhara magariba magariba dan jinkirta ta ake sai ga lokacin dare ma akan fara ta isha ko ba sai ga mutane da sun fita da algata Allah lokacin sallah ko ba ka ake ba to sunna shine a gaggauta magariba isha kuma dan jinkirta ta ta dan shiga cikin dare مالك وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما تنظر ما ينذرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وما كان لكم أن تنظروا أن تنظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذاك حين الصاح عمر بن الخطاب مسلم يتي حدثنا عمرو بن سواد عامر yace amru ibn sawad al-amir ya ba mu hadisi wa harmalatu bin yahya da malam harmala dan yahya qala suka ce hadda akhbarna ibn wahab malam ibn wahab ya ba mu hadisi qala akhbarni yunus yace yunus ya ba ni hadisi an ibn shihab akhbarhu lalle ibn shihab ya ba shi hadisi qala yace akhbarni urwa ibn zubair yace urwa dan zubair ya ba ni hadisi أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت للنا نائشة ما ترمن زن الله إلى دمين الله استبت أغريشي تاتي ina fatan fahimta yanzu za a faɗa a ce zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama yanzu wannan mata ba ta samu daraja ba ba samu daraja a wajen mu tsakanin da Allah tsakanin da Allah in ka je ka samu wani mutum da kake ganin kima shi kana ganin kima ta shi ko ba ganin kima ta shi ka ɗauka mai gidanka dai koya maka sana'a ya kyautata maka tun kana yau ya rike ka ka girma ka iya sana'a ko ta kanikanci ce misali ma ɗauka kanikanci ka girma yi maka aure yi maka kaza har ya sai maka fili ya maka gida ya ware maka freedom in ga matar shi ya kake kallanta mama ma kake cewa ko ko ba haka ba mama ma zaka ji mutuna cewa inda kana jin ke zaka abin nan inda dan halas ne dan mutunci ne ko ba haka ba to ko kuma ka ɗauki wani malami an ko da yake muku sabi yake muku hidimomi in ga mata yana duk dai wanda yake da wani kima a cikin kuta ga yana da matar suna da kima yanzu matar sarkin zuwa da za ta fito tana daraja yanzu aisha buhari ta wuce ko nan ta tsaya ta tsaya a ce ah nan aisha ta zo wajen nan wallahi yanzu ko ba haka ba to ballantana matar manzon Allah sai a ce ba ta da kima a cikin musulmi zai yi wannan abin jama'a ko cewa matar manzon Allah bai shi ta falala ba ballantana ta cika da ayyuka na gari sallah azumi zakka sadaka yan tabayi ina fatan fahimci wannan abu wanda ake yaudara da aqida shi'a su ringa kallon wannan abubuwa din hankali ma yana rejectin din aqida shi'a fa kar ka zo kan karatu ma fa Allah da shi kyauta wannan mata annabi ya ce an tabai manzon Allah wa kafu so ce Aisha ina fatan fahimta tana zaune a ɗakin shi yana zaune aikin ta wahayi na saukan mashi mala'ika kuma yakan ce a gaishe ta aisha mala'ika ce a gaishe ta jima ana gaishe shi duk wannan bai ta falala ba Allah dai samu dace kuma ga wannan karatu ta koyo mana muna ta jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abin da yake faruwa ne kamar da ce muku linzami ya kurka sai ce eh ai ta yaki ta da Aliyu da kaza da kaza da kaza da kaza ke maka ce wannan fada yafi karfin ka in ba ka fahimta amma abin silfin ne za a fahimta wannan matsala ɗin ita ta yi ishtihadin ta ne zama kuskure ta yi aliyu ya ishtihadi shi kuma ya dace akan ishtihadin to sai mene ina fatan fahimci wannan abu Allah samu dace sai ce wa kala ce a tama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-layali wataran a wanda ne cikin dare ku manzon Allah a atama ai akhara salatal atama wato ita sallar asuba isha da suna ce ita al-atama duk da annabi ya hana a kira ta da atama a ƙarshe ina fatan fahimta sai dai ita sunanta sallar isha to a lokacin in an ce atama shine duhun dare dama kun gane a atama ai adkhala al-isha'a ai salatal isha fi madha fil atama kun gane a atama rasulullahi sallallahu annabi ya shigar da sallar isha cikin dare ko kace simbulka ce manzon Allah ya jinkirta sallar isha wata rana wahiyar lati tudu'a al'atama ita dai wannan da ake kira da suna al'atama din falam yakhruj rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba hatta qala umar bin khattab har sai da umar ɗan khattab ya buɗe murya ya ce naman nisa'u wasibiyan ya rasulallah sai shi ya rasulallah mata da yara fa sun yi bacci sun fara yin bacci kun fahimta kaga wannan cewa mata da yara suna shiga masallaci kenan amma me yasa ku da yara sun zo masallaci sai kun ga tsula masu bulala kuna koran su hmm matan yace naman sibiyanu wa madha wa nisa' da masallacin baka mace ba ta isa shigo masallaci ba a da in banda zuwan sunna mace ba ta zuwa masallaci amma annabi nasu yace la tamna'u ima allahi masajidallah kakwa na mata bayan Allah zuwa masallacin Allah amma saboda rashin aiki da sunna ba hadisai a bakin mutane hadisan ma an karanta sai a ce wai tabarrukan ba dan aiki da su ba mu da muka tashi man akai ba a karatun hadisi dan aiki da shi wai ana karanta da neman albarka ne su da tijan wanda ya karatu a wani shekara arba'in da suka wuce talatin a za ka ji a kowane karatun cewa ba ka karatun hadisi wai ai dan alima albarka ne kawai ake yi shi sa mutane suka zama cikin duhu da yawa a cikin wasu abubuwa din da haka zuwan mata masallaci ba laifi ba ne zuwan yara masallaci ba laifi ba ne hadisai da yawa ga sanan wata ran annabi ya sujuda ma hasan ya zo dare bayan shi ya rarrafo ya zo dare bayan manzon Allah yana sufuta doki akan gadon bayan manzon Allah a kusan su kuta doki ko ba haka ba irin yadda annabi ya bashi gama wasan sa da ya dago wani samu ma da yi shiru shiru sai da ya dago kai tukuni ga me yake faruwa sai ga Hassan ne a shi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma saboda saukin halin manzon Allah bai dago bai bashi da ya gama wasan shi shi kuma ya ta tasbihi a cikin masallar sujuda sannan aka zo aka yi abin nan annabi na huduwa ta ne ga Hassan ya taho ya zaka tura ce a kawo mai yaran nan nashi so ya kamata mu iya mu'amala da yara ya kamata mu mu'amalanci yara wannan tsawa da muke masu komai da kyara bai shirya su da su da komai galiba bari ga ɗaukar su mana rasu me kamata abin nan yaro da ba ka saka na shi wasa ba in bai da wasa bai da lafiya ne ina fatan fahimta amma zo cikin fira yana ka tobara kana dora shi akan hanya ya zo sahu ya zauna abin nan to amma ku ji fa ba za ku za kuma kusa a sahu inda yaron da yake mai nema da ya ga takarda ya talla a guje kamar sheku albani din nan kagan kasa shi a sauka ga da ya ga takarda ko fefilo ko albani zai je dauka ko abin shi ina fatan fahimta ku basu su zurga zurgar su buga can su buga can su barar da can wajen shikenan Allah samu dace wannan hadisi bai tabbata ba da ake cewa annabi ya cewa jannibu majaninakum masajidallahi au kama qalu cewa wai annabi ya ce a ringa nisantar da mahaukata daga masallacin Allah aka ce sai aka ce wai asbiyam yara hadisin ƙarya ne bai tabbata ga manzon Allah ba wannan kun ga matsalar hadisan ƙarya kenan ko Allah da shi kyauta sai ya ce fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya fito li ahli masjid ya fito ga masu masallacin hina kharaja ali lokacin fito masu haka ne ko yawwa fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da minci Allah sabbata gare shi fito fa qala li ahli masjidi sai ce waɗanda suke masallacin hina kharaja alaihi lokacin da hito masu yace ma yantazruha ahadun min ahli al-ard ghayrukum a mutanen da ke bayan ƙasa ba waɗanda suke tsimayin wannan sallah in ba ku ba shine ma yantazruha ahadun ba wani ɗaya da ke sauraron wannan sallah kamar da ku zauna kuna jira ɗin nan min ahal ar cikin mutanen da ke bayan ƙasa ghayrukun in ba ku ba kun fahimta shi ba na kaga ya karanta da ne mutane su ringa girgan liman su zauna su jira liman wani ga cin sunna sai ce wa zalika wannan maganar ta mai ruwaya ce ce wa zalika qabla an yafshuwal islamu fin nas annabi ya faɗa ka ne a lokacin kafin musulunci ya cikin mutane a lokacin a ina ake musuluncin a madina ne nan ne ake da masallaci ake jam'i amma musulmin da ke makafa akwai musulmi a maka amma suna iya haɗuwa su jam'i ba dama a gidan na kuma sai dai ka saci jiki kai a ɓoye kaga ba sa ba za ka jira ta sallah ba suna salloli irin su ayyashi da suwaye wannan wal mustada'afin da Allah ce din suna sallah a garin Makka da aka rike su din wannan saloci duka guda biyar suna yi asuba azhar al'asr magriba isha duk suna yi amma ba dama su hadisi sallah din amma a Madina yanzu an samu matsaya ga masallaci ga laidan ga ladan ga liman da haka ana jiran sallah din shi yasa annabi ya ce duk duniya kaf ba waɗanda Allah ya gima da wannan darajar na su zauna suna jiran sallar isha a yi in ba ko ba wannan karfawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wannan falala ce ga su wayannan sabai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai malam ce zada harmalatu bi fi rawatihi harmala ya kara ta shi riwayar qala ibnu shahab sai ce ibnu shahab ya ce wa dhukira li anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace an ambata min cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya ce wa ma kana kum an tanzuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai dace da ku ba an tan zuru zuru ba zalim ba da zayim bai dace da ku ku matsa ku nace manzon Allah kan ya fito ya salla ba ina fatan fahimci wannan abun yana ishara kan mene magana sai na Umar da yaje daga murya cewa yana masu sa'u wasu biyan shine annabi kira to wannan abin da Umar yayi wato bai kyautata ladabi game da limamin shi shine manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kun fahimta shikenan kuma kuma sai manzan Allah hikima sai ce ya Umar bai ce ya Umar ma na kana laka anta a sai saki lafan saboda yana akwai daraja kuma a cikin abin kaman kai ne wani yana wa laifi sai ka zuwa sai ka ce to Allah shi da mu malam dan jimai da kai nake kaza da kaza da kaza da kaza kaga akwai nau'i na disgrace cin mutunci amma kaza ka ce jama'an masallaci bai kamata kuna yin kaza da kaza da kaza ba ina fata kun fahimci wannan abin Allah samu dace don Allah mai hayanin nan ya bari a yanzu mutanenmu dai wallahi sai a hankali mala wallahul musta'an kun fahimta ce ma kala ku an tanzuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ku nace manzon Allah ya fito sallah ba wa zaka ina saha Umar ibn Khattab hakan ya faru ne a lokacin da Umar dan Khattab ya bude murya sai kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sa mu dace to mun kalli wannan hadisin kenan zai nuna mana cewa an so kenan ya halarci kaga annabi me magana arzu nuzu shine matsawa a fito ai sallah din amma dan fadakar da liman lokaci a je a ce ladin ce liman lokaci yayi wannan babu laifi amma haka kuma zo kace liman lokaci yayi ta fada akan shi to wannan ba daidai bane insha Allah ta'ala sannan hadisin hawa yau yana kanta da mu mene mustahabbancin ayi sallah da wuri dan manzon Allah zahiri wannan sabai sun fanci ana yin sallah da wuri din kenan tunda mene an saba yin ta kafin yara da mata su bacci normally kuma yara da mata suna bacci da farkon dare ne kun fahimta kenan ba a kai daren sallah ba mene irin karfe 9 10 din nan ba kenan Allah samu fahimta umar manzo Allah kuma bai Umar fada kan fada kawa akan baccin yara din ba sai dai mene nacewa da yi akan a fito a sallah din malai ke cewa haddathana abdul malik ibn shu'aib ibn laythi qala haddathani abi an jaddi an uqail an ibn shihab bi hadha al isnad mithluhu wa lam yadhkur qawl az-zuhri wa dhukira li wa ma ba'dahu malai cewa haddathani abdul malik mal abdul malik ibn shu'aib ya ban hadisi yace haddathani abi babana ban hadisi an jaddi daga kakana an uqailin daga uqailin an ibn shihabin daga ibn shihabin bi hadal isnadi da wannan isnadi din walam yadhkur qawla zuhuri amma bi ambaci maganar zuhuri ba inda yace wa dhukira li karshen nan wa ma ba'da da kuma abin da zo bayan wannan ko fahimta Allah samu dace wannan hadisi shine abin da aka sani Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi amma anan sai muslim bai kawo shi irin sigar da aka fara saba ba ko inda yace qala haddathani al-maliki ibn shu'aib ibn al-layth sai ce mene kuma qala haddathani abi an jaddi kun fahimta ko shi da aka sani shi cewa haddatha qala an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wannan yana ga cin tattauna da yau malamai suke waye baban waye kakar daga wakar waito baban shi din shine dai amr bin shu'aib din ko wannan abdul malik ibn shu'aib dan uwan amr din ne kun fahimta kuna jin isnadi an amra abin sha'ibin an abi an jaddi yanzu wannan abul malik ibn sha'ibi an abi an jaddi shi ma ina fatan fahimta kun ga an samu ƙari ina jin karatun mu nan musulun da muke wasu na ba su wannan assignment din ko karatun aji da muke cewa su je su gano mutum nawa ne suke irin wannan an abihi an jaddihi din nan kun fahimta wanne guda nawa ne ingantattu kuna nawa ne masu rauni a ciki an fahimci wani abin ko sannan an ce an abihi an jaddihi jaddu baban shi jaddin ma'ana kakan baban ko kakan ɗan wane ne a ciki don na ba su a sami a kan wannan abin sai dai abin da yake nufi wannan amur a shu'aibu ɗin daga babansa shi ne shu'aibu ibn lais ibn sa'ad jaddu kuma shi ne laisu ibn sa'ad ibn abrahaman ala samu dace malam sai ce kala haddathani ishaq bin ibrahim wa muhammad bin hatim kilahuma am muhammad bin bakr qala wa hawala sanad qala haddathani harun bin abdullah qala haddathani haddathana hajjaj bin muhammad qala wa hawala sanad wa haddathani hajjaj bin sha'ir wa muhammad bin rafi qala haddathana abd arrazzaq wa alfadhu mutaqariba qalu jami'an an ibn jurayj qala akhbarani mughira ibn hakam an umm kulthum bint abi bakr annaha akhbarathu عن عائشة قالت عتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وفي حديث عبد الرزاق لولا أن أشق على أمتي مسلم يتي حدثنا إساق بن إبراهيم مال إساق بن إبراهيم يبام حديثي ومحمد ابن حاتم da malam Muhammad dan Hatim kilahuma su bi malaman nawa an Muhammad ibn Bakari daga Muhammad dan Bakar qala muslim ya sake cewa wa hawwala sana ya canza hanya yace haddathani Harun bin Abdullah Harun dan Abdullah ban hadisi qala haddathana Hajjaj ibn Muhammad yace Hajjaj dan Muhammad ya ban hadisi ha ya canza hanya da yace haddathana Hajjaj ibn Sha'ir malam Hajjaj ibn Sha'ir ya ban hadisi wa Muhammad bin Rafi da Muhammad dan Rafi qala su bin suka ce haddasana abdurrazzaq abdurrazzaq ya ba mu hadisi wa alfazuhum mutaqariba lafazan su duka suna kusa da juna qalu jami'an duka waɗannan malaman na sun ce annabi ibn jurayjin daga ibn jurayjin qala akhbarni mugira ibn hakam yace mugira dan hakam ya ba mu hadisi an ummi kulthum bint abi bakr daga ummu kulthum yar abi bakar annaha akhbaratu ta bashi labari an aishata daga nana aisha qalat tace ataman nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wata ran manzon Allah ya kai sallar isha cikin dare hatta zahaba amatul layli hadda yawa cikin dare ya riga ya wuce amatu ma'ana huna kathiru min al-layli kenan an fahimta domin amata akan ce ana nufin mene bangare mafi yawa ina fata fahimta amma bangare mafi yawa ai kaga yana lokacin sallah kaman karfe 2 kenan ko karfe 3 shine karfe mafi yawa amma nan dai cikin dare wani bangare mai yawa fita ya tafi wa hatta na ahlul masjidi har mutanen masallacin ma sun fara bacci sun makaraja sannan manzon Allah ya fito fa salla ya salla fa qala sai ce laula an ashuk innahu lawaqatuha lalle wannan shine lokacin sallar isha laula an ashqa ala ummati ba dan kada matsanta ummata ba wa fi hadith abdurrazzaq a cikin hadisin abdurrazzaq yake cewa laula an yashqa ala ummati madan can laula an ashqa nan an yashqa an ashqa lamiri na kuma kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba dan kada matsa ummata ba da sallar isha za a ga ta karfe 10 ne misali ina fatan fahimta bakan da Allah aka ce goma za a yi sallar isha wasu yi bacci lokacin sai an tattaso mutane kenan kun fahimta to amma dai lokacin da fi dace a sallar isha kenan to amma sai a wannan ruwa kuma inda ce lalla an ya shukka ba don kada hukuncin ya zama ya ɗanta ga al'ummata ba to da wannan shine lokacin da ya kamata ina fatan fahimta don haka idan muna so mai sunna shine wata ran sai mu raya wannan sunna din limamin sai ya dan jama lokacin sallar sha ta karfe 9 ina fatan fahimta ko karfe 8 da rabi haka a dan jata ko da kin ana karatu ana kai irin wannan lokacin ko alhamdulillah to ko masallaci haka da haka zaki sai a rinka dan janta lokaci amma mafi yawan lokacin fa sai a rinka ta normal lokacin da yake abin nan Allah samu dace to ana namu lokaci yayi insha Allah ta'ala zamu ja burki sai in Allah kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga wannan hadisi da yake hadisan da ke gaba suna da alaka da su sai mu hada sauran fa'idoji da matsalolin ke cikin wannan babu insha Allah ta'ala na'am na'am eh mugira ibnu hakam na haka daidai ne na ce haka hakim ne daidai ne mugira ibn hakim yadda yake a cikin littafin mugira ibn hakim ne kuma sai na karanta hasobi da mene ibn hakam to kuskure ne abin da na karanta abin da ke littafin shi ne hakim insha Allah ta'ala Allah samu dace sun mamaza to abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka biya bukatun mu duniya da kiyama Allah ka ɗaukaka addinin mu sun ci kaskantar da kafirci اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا خافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله